من اعتمد عليه كفاه ومن لاذ به وقاه أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ذلك يوم الدين الواقعة الحاقة الطامة يوم الحساب والجزاء يوم يأخذ الناس حقوقهم ويحاسبون على أعمالهم فويل لمن حوسب الحساب العسير وهنيئا لمن كان حسابه يسير جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوكش الحساب يحلك وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما منكم من أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان يترجم له ولا حجاب يحجبه فيقول له ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك فيقول بلى فيقول له ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول أينما قدمت لنفسك فينظر قدما وبعد وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم إلا ما قدم من عمله ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار ثم ثم ينظر عن ثم ينظر عن شماله عن يمين ثم ينظر فينظر فينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أشاح بوجهه ثم قال اتقوا النار ثم أشاح بوجهه ثم قال اتقوا النار ثم أشاح بوجهه حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من ساع بره من ساع تمره حتى قال من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة أخرجه مسلم أخي الحبيب ما حالك مع الصلاة كيف أنت مع الصلاة التي يحضرها المؤمنون المخلصون وهي ثقيلة على المنافقين صلاة الفجر اسم أخي الحبيب عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وفي رواية فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله فإن أكملها كتبت له نافلة وإن كان انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع يكمل له ما انتقص من فريضته فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعي ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك أخرجه الترمذي بسند حسن أخي المسلم الشباب والعلم والمال والعمر والجسم نعم عظيمة سائلنا الله عنها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن جسمه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وماذا عمل فيما علم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه رواه الدارمي بسند صحيح يا كل من استرعاه رعية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأل الله عنها يوم القيامة أقام فيهم أمر الله أم أضاعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته خاصة رواه الطبراني اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيها من الذكر والحكمة وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين bayan haka 'yan uwa musulmi hutubar mu a wannan juma'a tana bayani akan wani bangare na abin da ya shafi hisabi allah maɗaukakin sarki zai yi wa bayi a ranar alkiyama allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku mutane ku ji tsoron allah ubangijinku kuma ku ji tsoron zuwan wata rana wadda mahaifi ba zai iya amfanar da ɗansa da komai ba haka ɗa ba zai iya amfanar da mahaifinsa da komai ba kiyama kamar yadda muka sani rana ce da allah zai ma kowa isabi da abun da ya yi guziri da shi ya tafi kiyama da shi wannan ya sa lokacin da umar ibn abdulaziz ɗansa ya mutu bayan tsayuwa da ya a kabari masa addu'a daga ƙarshe sai yake cewa mun tafi in kwana za mu yi anan ba za mu amfanar da kai da komai ba ranar kiyama babu wani mahaifi da zai iya amfanar da ɗansa da komai haka babu wani ɗa da zai iya amfanar da mahaifinsa da komai wannan shine ranar alkiyama babu ko shakka rana ne da mutane za su karɓi haƙoƙinsu kuma rana ne da za a yi wa mutane isabi akan abin da suka aikata a duniya lallai azaba ta tabbata akan wadda hisabinsa ya zo da tsanani madalla da wadda hisabinsa ya zo da sauki al'imamul bukhari ya fi da hadithi a cikin littafin sana'a isha radiyallahu an'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man hosi ba'udhib duk wadda aka yi masa isabi a kiyama to za a yi masa azaba duk wadda aka yi masa isabi za a yi masa azaba aisha take cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam shin allah ba ya ce a ƙur'ani akwai wadda za a yi musu isabi kuma ya zamo mai sauƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ƙwarai da gaske irin wannan isabi allah yakan hada abinda bawaye ne sai ya tambaye shi akan wannan to amma man nukishal hisaba ya halik duk wanda aka yi masa munakasha akan isabi to zai halaka bawa mumini kamar yadda ya zo a wani riwaya na abdullahi ibn umar a kiyama allah maɗaukakin sarki zai tara duk abin da ya aikata na laifi a waje guda Allah zai tambaye shi a tunkiru min haza shay'an duk wani abin da aka nuna maka kai kai zai tabbatar da cewa shi yayi Allah zai ce satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiru alaka yau a duniya na rufa maka asiri a yau kuma zan gafarta maka amma duk wanda aka fara masa isabi da daya rana kaza a tazkuru yawma kaza rana kaza zaka tuna lokaci kaza zaka tuna annabi ya ce duk wanda aka fara masa isabi da wannan tsari to zai halaka man lokashal hisaba yawmal qiyamati uzib duk wanda aka yi munakasha da shi akan isabi to za a yi masa azaba amma mumini Allah baya tambayarsa da ɗaya da biyu da uku da hudu duk za a tara masa waje guda ne a ce kai kai wannan da ya tabbatar Allah zai ce je kana yafe maka amma duk wanda aka masa isabi da ɗaya da biyu to babu ko shakka zai halaka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam jarir ibn abdullah al-bajali ya fidda hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito wannan hadisi annabi ya ce ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu babu wani mutum guda daga cikin ku face ubangiji a kiyama zai yi magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman tsakanin bawa da Allah ba mai fassara magana kai ne da shi za ku yi magana bawa zai kalli damansa ba zai ga komi ba sai abin da ya zo da shi daga duniya idan ya duba hagunansa na aguna nan ma ba zai ga komi ba sai abin da ya zo da shi daga duniya na ayyuka idan ya dubi fuskarsa gabansa kuma abin da zai gani sai wutar nama ne take fuskantar fuskarsa ana jiran aji menene hukunci da Allah maɗaukacin sarki yanke a kansa annabi ya ce ku yi duk abin da zai tsare ku daga azaban Allah ko da da tsagin dabino ku ba da abin da zai kubutar da ku daga azaban Allah ko da da tsagin dabino fa in lam yajid shiqqa tamra wanda ko tsagin dabinon bai samu ba fa bi kalimatin tayyiba ya faɗi magana mai kyau da niyya Allah ya kubutar da shi daga azaba na wutar jahannam ya kai dan uwa musulmi ma haluka ma'as sala menene halinka yaya mu'amalarka take game da sallah domin hadisi na tamim ibnu aus dari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala ma yuhasabu bi al-abd yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu abu na farko da Allah ke ubawa isabi a kiyama a cikin abin da ya zo da shi a kiyama na ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine sallarsa idan sallar nan ta yi kyau to bawa ya rabauta kuma ya kubuta idan sallar nan ta lalace to bawa ya taɓe kuma ya yi hasara a wani riwaya idan aka samu naƙasu a cikin sallan bawa allah zai ce da mala'iku ba wutar ja'annama za a kai shi ba ku duba ku gani yana nafila ku gani yana nafila ina yi ku ɗibo ku zo ku toshe abin da ya yi giɓi a sallansa na farilla to a wannan gaba kuma in mutum ba a same shi da nafila ba babu wani abin da za a sake tambaya babu ko shaka wannan hadisi yana da hadarin gaske sallah ita ce ma'auni na farko in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa imamul hassan al-basari rahimahullah yake ce ya kai bawa da me za ka yi gadara a kiyama da me za ka yi alfa'ari a kiyama idan sallar ka ba ta da kyau sallah ita ce abu na farko da ake isabi wa bawa a kansa in ka gaje magana akan azumi to bawa zai tsira in ka gaje tambaya akan zakka bawa zai tsira in ka ga an je tambaya kan aikin hajji bawa zai tsira in ka gana tambaya kan biyayya ma iyaye bawa zai tsira domin daga sallah mafi yawancin mutane a nan ake tsayawa da hisabinsu duk mutumin da sallarsa ba ta da kyau da hajjin da ya yi da zakan da ya bada da duk abin da ya na aikin alheri na banza ne ba za su yi amfani ba ba a ma tambayarsu ba dai ka yi tsammanin in ka rasa ta sallah za ka samu ta azumi ko ka rasa ta sallah za ka samu ta aikin hajji duk shekara kana hajji ko duk shekara kana umra ko in ka rasa ta bangaren sallah za ka samu ta biyayya da kai ma iyaye ko in ka rasa ta bangaren sallah taimakon al'umma da kake marayu da ka taimake su in dai mutum na da matsala da sallah ba wani abin da ake sake tambayarsa ba wani abin da za a tambaya mala'iku duk wani dama Allah zai baka shi amma ka isabi an samu na kaso a sallah Allah zai ce to ku duba akwai nafila a cikin littafinsa idan an duba an samu yana nafila sai a ɗibo idan mala'iku sun ce ma Allah nafilar da ka zo da su ba za su iya toshe gibin da ka samu a sallah ba za a rufe littafinka ba wani abun da za a sake faɗa sai wutar jihannama za a tafi da ba wannan sa za ka yi mamakin mutane wani za ka same shi yana da ɗabi'u masu kyau yana da hali masu kyau amma alaƙarsa da sallah ba ta da kyau to duk waɗannan halayya ba a magana a kansu akwai wani asar da ake kawowa wata mace ta zo ja annabi musa alaihissalam take koka masa damuwarta take cewa ya nabi allah zanaitu na izina kuma ɗan da na haifa na kashe faji tuka ta'iba na zo gare ka ina neman in tuba ga allah subhanahu wa ta'ala nabi musa ya fatattaki wannan mata ya kore ta ta sake dawa ya kore ta fanada humunadin sai ga mai kira kira shi allah subhanahu wa ta'ala yake cewa limar datta ta'iba don me za ka mai da wanda ya zo zai tuba shin kana so in gaya maka wanda ya fi wannan mata sharri tarikus sala mutumin da yake wasa da sallah ibnu hazmin na cewa laisa shirkun laisa dhanbun ba'da shirki billahi azza wa jal min idha'ati salah duk cikin zunubi babu wani laifi mai girma bayan shirka ma Allah kaman wasa da sallah abinda ibarar da za ku fahimta shine wanda ya kashe ran dan adam mutum dubu a kiyama laifinsa ya fi sauki ya kashe rai dubu in an je kiyama za ka same shi cikin masu ƙananan laifi akan wadda baya sallah ko akan mai wasa da sallah ran dan adam dubu mutum dubu da mutum zai kashe a kiyama laifinsa ya fi sauki sama da mutumin da yake wasa da sallah ku dubi yadda magabatanmu suka rayu da alakansu da sallah ya ku duba alakan jama'anmu da sallah domin duk mutumin da baya sallah duk wani hukunci na musulunci baya ratayuwa a kansa idan ya mutu ba za a masa wankan gawa ba idan ya mutu ba za a yi masa likafani ba idan ya mutu ba za a yi sallan gawansa ba in ya mutu haramun ne a binne shi a makabartan musulmi duk wannan hukunci yana ratayu akan wanda baya sallah kuma tsakaninsa da iyayensa babu gado ba zai ci gadonsu ba kuma za su ci gadonsa ba tsakaninsa da matarsa babu aure duk waɗannan hukunce-hukunce suna ratayuwa akan mutumin da yake wasa da sallah to babu ko shakka uwa musulmi wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka ne inna awwala ma yuhasabu bi al-abdu yawm al-qiyama abunda za a fara wa bawa isabi a kiyama shine sallah wannan shine abu na farko idan mutum bai gyara alakarsa da sallah ba duk abin da yake na ibada rusassu ne yau zaka ga yadda wasa da sallah yayi yawa a cikin al'ummar musulmai akan mitin kawai sai a ba sallah ku ga man sami'a nidaa falam yuji fala salata lahu don mutumin da ya ji an kira sallah bai amsa kiran sallah ya zo ya sallan ba to shi in ya zo ya sallah daga baba yi da sallah man sami an ne da duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa kiran sallan ba to fala salata lahu ko ya zo ya yi sallan ba yi da sallah a gun Allah subhanahu wa ta'ala ba yi da sallah ko da ya zo ya sallah ba yi da sallah wani sana'arsa ne kaga masu a caba kaga masu keke na fef a cikin gari ana magariba suna ta zirga-zirga ba abin da ya dame su kuma musulmai ne damuwarsu in an yi za su zo su yi nasu duk mutumin da bai sallah cikin jam'i bai da sallah sallar jam'i wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi ba dan mata da 'ya'ya da suke cikin gidan daji ba na yunƙuri in je in sanya wuta in ƙone gidan da mutanen da suke ciki mutanen da la shaduna sala ba sa halartar sallah a cikin mene ba sa halartar sallah a cikin jam'i wajibi ne uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu gyara alaƙar mu da sallah duk abin da kake in an kira sallah ka bar abin da kake ka zo kai sallah hassan albasari na cewa allah bai daidaita matsayin ba wanda ya amsa masa kira a farko da wanda ya amsa masa kira daga baya da ake cewa hayya alasala ba kowa ake kira ba ko ake kira ku dubi gidan kallon board kamar yadda malam mansur sokoto yake faɗa a wani littafinsa duniya makaranta ku dubi gidan kallon board ba lasifika ake sawa ake sanarwa ba lokaci yayi ba a sanarwa amma kafin a fara kwallo da minti goma gidan kallon kwallo ya cika kafin 'yan kwallo su shigo filin kwallo an cika stadium wani ita ce al'ummarmu amma in an idda sallah a zahar daga sabu na biyu na uku za ga kwana tashi na cika sallah kuma sai da aka kira sallah minti biyar kowa ya je a lura wanda yake da bukatan tsarki shiga bayan gida yayi wani sai an fara ikama sai fara tambayar a ɗibo masa ruwa ina bayan gida yake wannan lalacewarsa ya kai makura kuma in akwai mutumin da bai ɗauki sallah da kima ba wannan ne sai an tada ikama fara neman ruwa sai an tada ikama fara cewa zai shiga bayan gida haka duk mafi yawancin mutane suke me yasa aka ce a kira sallah a sanar da lokacin sallah yayi bayan an zo ba shiga ake ba sai an yi ikama a sanar da ku cewa sallan da aka kira minti biyar goma da ya wuce yanzu fa karkamata salatu an tsada sallar tukunna mutum ya fara neman ruwa lola kana karanta tarihi magabata za ka ga mutum shekara 60 60 bai taba sallah shi ɗayansa ba ko takbiratul ihram kabbaran farko bai taba rasa ba shekara 60 har imamu zabi ya kawo kisan wani malami ya ce duk mutumin da ka ga yana wasa da kabbaran farko a bayan liman in malami ne kar ka ɗauki iliminsa mutumin banza ne takbiratul ihram ba wai ma na sallah ba magabata an sun je ɗaukar ilimi gari wajen malami salloli biyar ɗin nan duk sai sun ga yadda aka yi da shi har imamu zabi yana ce lauka na bi wara ni ma inda ina da tsantsi ni ban ɗaukan ilimin waɗannan mutane takbiratul ihram ba rasa raka ɗaya ko biyu ba takbiratul ihram hatimul asam cikin magabata na cewa idan mutum ya rasa raka a guda a sallah haka ake zuwa gidansa ta'aziyya kwana uku fiye da yadda ake zuwa gidan da aka yi mutuwa da birni da ƙauye duk wanda ya ji labari sai ya zo ya masa jaji sun samu labari ya rasa raka a guda a sallah saboda su duk abin da ya taba sallah ba abin wasa bane a wajen su yau wani ya zamo jikinsa rasa raka a biyu ko uku wannan na ga normal ne ba wani abu bane rasa sallan ma duka normal ne ba wani abu bane to da adam zai gane kuransa ranan farko da ya shiga cikin kabari zai gane lallai ya shuka shari a rayuwarsa Allah muna afuwa gafarta mana اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا يا أرحم الراحمين اللهم رد الأمن والأمان في بلاد المسلمين اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين والعلمانيين والمنافقين يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله